على آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna sha takwas ga watan ramadan wata na tara a jerin watannin musulunci hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1447 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a bisa kan wannan sura mai albarka suratu qaf sura ta hamsin a jerin surorin alkur'ani mai girma mai ayoyi arba'in da biyar karatunmu da ya gabata mun tsaya bisa kan aya ta talatin da biyar ko za mu tashi insha Allah kan aya ta talatin da shidda na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد Allah ta'ala ya ce wa kam ahlakna qablahum min qarni nawa ne muka halakar gabanin su na daga alqarni hum ashaddu minhum batasha wanda su ne suka fi tsananin karhi daga gare su fa naqabu fil bilad sai suka yi yawo a cikin garuruwa hal min mahis shin ko akwai wata malaba inna fi dhalika la dhikra lalle a cikin wannan akwai wa'azi liman kana lahu qalbun ga mutumin da ya kasance yana da hankali au alqasam'a wa huwa shahid ko kuma wato yake saurare kuma yana a halarce da zuciyar shi Allah ta'ala ya ce wa kam ahlakna ma'ana mun halakar da masu yawa marasa adadi kamar yadda Allah ya ce wa ka ayyin min qaryatin ahlaknaha Allah ta'ala ya halakar da alƙaryu masu yawa to haka yace nawa ne muka halakar qablahum gabanin su ana nihin gabanin su su kafiran makka kenan ba su bane harkan kafirai an yi kafirai da dama mun hallakar da su cikin alƙarnoni daban-daban ahum ashadda minhum batasha Allah ta'ala yace su ne suka fi su tsananin ƙarhi albatashu shine wato kamu da ƙarhi shi ake ce ma albatash ma'ana su ne suka fi su tsanani a wajen ƙarhi sannan su ne suka fi su tanadi na abubuwan duniya yanan kamar yadda suka ce hum ashaddu minhum batasha ai hum aktharu minhum adadan wa udadan wa jalada su ne suka fi su yawan adadi su ne suka fi su yawan tanadin abubuwan duniya sannan kuma su ne suka fi su tsananin ƙarhi to Allah ta'ala ya sha faɗi a cikin ayoyi da dama cewa al'ummomin da suka gabata waɗanda suka rayu gabaninmu sun yi mu gina duniya sun yi mu raya duniya sun yi mu tara abubuwan duniya Allah ya sha maimaitawa ayoyi daban-daban wanda yake nuna cewa al'ummomin da suke biyo baya ba za su kai kamar wanda suka gabata ba a wajen rayuwar duniyar nan kamar yadda Allah ya ce a walam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim kanu ashadda minhum quwwatan wa atharu al-arda wa amaruha akthar mimma amaruha wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat fama kana Allah liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun Allah ta'ala ya ce ba sun yawo a bisa ban kasa su ga yanda karshen na gabanin su ya kasance sun kasance sun yi su tsananin ƙarfi kuma sun yi su sun yi su noman ƙasa ko kuma sun yi su gina ƙasa shine wa asarul ard wa amaruha sun raya ta aka tara mimma amaruha fiye da yanda su suka raya ta amma manzannin su da suka zo musu da hujjoji suka karyata Allah ya hallakar da su Allah bai zalunce su ba su ne suka zalunci kawunan su haka Allah ya faɗi a suratul ghafir yace awalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatul ladina min qablihim sai yace kanu hum ashadda minhum quwwatan wa atharan fil ardi fa akhadhahum Allahu bi dhunubihim wa ma kana lahum min Allah min waq haka Allah ya faɗi a gafir ya ƙara maimaitawa afalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim kanu akthara minhum wa ashadda quwwatan wa atharan fil ardi fama aghna anhum ma kanu yaksibun haka Allah ya faɗi a suratul nahl yace afalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim walidarul akhirati khairul lil ladina taqaw afala ta'qilun haka Allah ya fadi a suratul fatir yace aw lam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim wa kanu ashadda minhum quwwa haka Allah ya faɗi yace wa kadzdzabal ladina min qablihim fama balagu mi'shara ma atainahum fakazzabu rusuli fa kaifa kana nakir da ayoyi masu dimbin yawa wanda Allah yake faɗakar da mutane cewa su yi yawo bisa ban kasa su je su ga yanda na gabanin su ya kasance to ko mutum bai yawo ba in yana bincike a irin zamanin yanzu da abubuwan bincike na zamani zai ga alamomin da suke nuna cewa wannan duniyai wato an jima da cin duniya wanda suka biyo ba yanzu kawai su ɗin kwano ne suke waɗanda suka ɓarji duniya suka ci duniya suka shaɓi duniya suka mori duniya sun riga sun shuɗe da haka yanzu in mutum yana son ya ci duniya sai dai ya zama wato jikan wani kafiri wanda ya jima da wucewa wajen lalata a bisa duniyan nan amma ba dai ya yi wani sabon abu ba na sabon Allah wanda ba a taɓa yin irin shi ba yasa duk yanda kaga mutum ya fito ya yi wata magana ko ya yi wani aiki na sabon Allah to da ka dan bincika a baya sai ka tar da tarihi ya nuna an yi wanda ya dara shi ba a yin kafirci nan gaba wanda a can baya ba a yi ba to shi yasa ai su kafiran makka ji suke kamar su wasu tsagera ne su wasu legaggu ne irin manganin da suke zuwa sai Allah ta'ala ke ce masu yo a kufaru kuma khairun min ulaikum kuna tsammanin kafircin ku ya hi kafircin waɗancan kafircin ko bai hina su ba babu wani abu ba ko wanda kuka kuma da Allah ta'ala ya wato da Allah ta'ala ya saukarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aya yana sanya zuciyan shi cewa duk kafircin iri ɗaya ne sai ce ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusul min qablika babu wani abin da za a faɗa maka sai abin da an riga an faɗa wa manzanni shi gabaninka har Allah ta'ala ya ce atawasau bihi wai ko dai wasiya suka dora ma juna da kafirci domin wani kafiri ya zo ya faɗa magana sai a ga wato kakan shi ya taɓa wani irin ta to shine Allah ta'ala ce a tawasau bihi wai wasiya ne suka ma juna da wannan kafircin sai Allah ya ce bal ba wasiya bane ko mu kauman tagun su mutane ne masu ƙetare iyaka shi yasa ayyukansu suka zama iri ɗaya to haka Allah anan yace ya hallakar da alƙarnoni al'ummomi masu tarin yawa hum ashaddu minhum batasha wanda su ne suka hisi tsananin ƙarfi suka hisi tsananin tara abubuwan duniya fa naqabu fil bilad naqabu fil bilad wasu malami sun ce tsawafu fil bilad suka yi ta kai kawo a cikin garuruwa kurtubi Allah yi mai rahama ya ce suka yi ta kai kawo a cikin garuruwa wajen neman harakokin kasuwancinsu da al'amuran wato rayuwarsu to amma wannan kai kawan siyinan siyinan bai hana mutuwa ba Allah ya ce halmin mahis shin ko akwai malaba ko wurin gudu wanda za a tsere ma mutuwa halmin mahisun minal maut shin ko sun samu inda za su laɓe karshe ya zamana saboda yawan yawon su a ce suke nan ba su magame da mutuwa ba kullum sai ta zo neman sai su sha wata kwana wato duk yawon da suke yi da duk tafiyar da suka yi karshe dai sai da aka kwace ko to mutuwa ita take da wannan in mutum ma yana gudun ta lokacin ma yake hadewa da ita laraba suka ce farra min al-mauti wa fil mauti wa ba ya gudu daga mutuwa sai ya fada cikin ta ita in kana gudu kana gudu sai ka gaji karshe da kai haka zaka huta ka sheda sai ya ganta gaban ka mutuwa kenan wurin shi yasa wato ake kawo kissa wani mutum zamanin annabi suleiman aka ce ya guje ma mutuwa amma karshe ya tarda mala'ikan mutuwa can zaune yana jiran shi shi mala'ikan mutuwa ne yayi shigar mutum sai ya zo ziyara fadar annabi suleiman ko da ya zo ya zaune suna hira da annabi suleiman shi kuma yana takura ma wannan mutumin ido yana takura mai ido yana kallo ashe mutumin hankalin shi ya tashi ya da ya ga bako ne ba a tambaya sai ya bari sai da ya huda yana sallamewa da annabi Suleiman ko da ya huta sai ya ce ma annabi Suleiman wannan bakon ya tada mana hankali tun da ya shigo wurin ne yake ta mana wani irin kallo ni din na tsargo don Allah wane ne wannan bakon naka wanda ya zo sai annabi Suleiman ya ce mai mala'ikan mutuwa ne ya ce mi ya ce mala'ikan mutuwa ne ya ce haba ya ce wallahi tun da ya shigo na ga yana mana wani kallo ni dai sai na ji na tsani kaina na ji na tsargo da shi don Allah ina neman wata alfarma guda annabi Suleiman ya ce mai wata alfarma kake nema ya ce kama iska umarni ya ɗauke ni ya kai ni can bayan duniya saboda ba ni fatan a rayuwata in ƙara haɗuwa da wannan mutumin nabi Suleiman ya ce mai babu matsala ya mai iska umarni iska ya ridi mutumin nan da ya tafi da shi fau sai sai ya doshi can wata duniya ana aje shi sai tar da mala'ikan mutuwa a shehutar da ya can wajen shi ne dai shi ne mala'ikan mutuwan ya ce ai lokacin da shi wannan mutumin ya ga ya tsargu shi mala'ikan mutuwan yana mamaki ne irin gwaninta Allah da tsarin Allah domin wannan bawan Allah duka abin da ya saura dan lokaci ne kaɗan ya saura a karɓiran shi sai mala'ikan mutuwan ya ga inda Allah ya ce zan karɓiran shi wuri kaza ne to sai mala'ikan mutuwan kallon da yake mai kallon mamaki ne wai ya za a yi yanzu wanga mutumin ya je can wurin da aka bani randebu in karɓo da shi shi ne kallon da mala'ikan mutuwa ya ɗora yi mai shi kuma ya ji ya tsargu to kaga da Allah ta'ala yake gwani ne shi sai ya tsara shi saboda tsorata da wannan sai ce a kai shi a kai shi inda zai mutuwa kenan da haka Allah ya ce wa mata diri nafsun bi ayyi ardin tamut babu wata da ta san wace kasa za ta mutuwa wani lokaci wa in lokacin mutuwan kai kai da kanka za ka yi gaugawa dan ka cika randebu dan shi Allah bai baka randebu ka saba wallahi sai ka cika shi duk iskancin ka in ka rayu duniya kana saba ma kowa randebu wallahi na mala'ikan mutuwa baka isa ka saba shi ba ataina ha khutan kutibat alaina wa man kutibat alaihi khutan mashaha wa man kanat maniyatuhu bi ardin falaysa yamutu fi ardin siwaha asa akwai mutumin da duk mamu duk girman mutumin da ya randebu da shi to sai ya saba mai sai ya bata mai lokaci sai ya sanya ci tsoki sai ya bata mai rai to banda mala'ikan mutuwa shi randebun da Allah ta'ala ya bashi inda zai karbi ranka wallahi sai ka iso wurin sai ka iso za ga wani mutum yana zaune hankalin shi kwance maraɗi kan sai wani balaguro ya motso ya ce ya mai zani a ya mai zani ana wani ka tsaya moci abinci yana wallahi gaugawa nake saboda ba za ka saba mai ba Allah ne ya tsara da haka shi zai motsa ka dole ko ka gane ko baka gane ba ka tashi ka tahi ka tar da ajalin ka ta kanka ku haɗe to shi yasa mutuwa ita kadai ce abin da ba a iya magudu in kuma kana ganin ka iya mata gudu dan gwada ko da a ce an yi tsere da na gudu kai ka zo fire mai to ita mutuwa sai ta yi ita saboda tsarin Allah ne gwaninta Allah ne lissahin Allah ne ba a kauce mashi in ka yi gudun ka gama to ƙarshen inda ka tsaya watakila nan ne shasa wato Allah ta'ala ya ce an yi al'ummomi masu yawa mun hallakar da su saboda sun saba wa manzanninsu sun ƙibin saƙon da Allah ya aiko ta hanyar manzanni Allah ta'ala ya ce sun yi yawo a cikin garuruwan nan sun yi yawo a cikin garuruwan nan fa naqabu fil bilad amma ƙarshe sai da suka haɗu da mutuwa sai Allah ya ce inna fi zalika la zikra lalle a cikin wannan akwai wa'azi a cikin wannan malamai sun ce zalika ishara ne ila ma fi hadhihi sura zuwa ga abin da ke cikin wannan sura lalle a cikin wannan karatuttukan da Allah ya kawo cikin wannan sura la zikira akwai wa'azi liman kana lahu qalbun amma ga mutumin da ya kasance yana da hankali Imam al-Qurtubi yace qalbun ana ana nihin aqlun ga wanda yake da hankali ya ce an kira hankali da kalbi ne saboda dama gurbin hankali shine zuciya ko yan filo sun ce cikin kwakwalwa ne yake sun ce hankali na yake da haka zaga yana na baya da hankali yana nuna nan to ita kuma ayar qur'ani ta ce cikin zuciya ne hankali yake fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha haka Allah ta'ala ya ce dan haka hankali a zuciya yake wanda ya halicci hankali ya fi kowa sani inda yake da aka kai hasashe ne kake in ka ce yana cikin kwakwalwa ba haka nan ba ne shi yasa wasu malamai da musulunci suka ce shi hankali wani sanadiri ne na haske Allah ya halicce shi a cikin zuciya sai ya sanya haskensa yana ballawa a cikin kwakwalwa to kaji yanda abin yake ashe ballawa ne yake ta amma asalin inda gurbin shi yake a zuciya ne don haka Allah ta'ala ya ce lalle a cikin wannan akwai wa'azi ga wanda ya kasance yana da hankali aw alqa sam'a wa huwa shahid ko kuma wanda zai saurara yana halarta da zuciyar shi alqa sam'a shine istama'a dabi a larabci ana cewa alqi ilayya sam'aka ma'ana istami' ana son sauraron ni a ce alqi ilayya sam'aka to da haka alqa sam'a ma'anan shi wanda ya saurara wa huwa shahid kuma yana a halarce kasa akwai wanda zai saurari magana amma ba yana yana saurare amma ba yana wurin da zuciyar shi zuciyar shi tana kaduro ko kwana tsaba ko tana wani gari amma shi yana wurin da gangar jikin shi to wanda yake amfanuwa da wa'azin da ke cikin alkur'ani Allah ya ce sai wanda yake saurare kuma zuciyar shi tana halarci a wajen dan mutane da yawa zaka ganin wani lokaci sai ka hira da mutum ɗin irin mutanen nan ne masu tunani da lissafi da yawa gashi zaune ɗiɗin kana ta mai labari sai kayi awa ko kuma kayi mintuttuka sai ce wallahi wani bai ji ka ba kuma wallahi da gaske ne bai ji ba saboda gaba ɗaya zuciyar tashi tana can wani waje kai ne nan kake ta surutun ka amma kaga yana ji ko amma kuma bai ji ba saboda bai dawo da zuciyar shi bai hadarto da ita to shine Allah ta'ala ya nuna wanda yake wa'astuwa da wannan shine wanda yake da hankali da kuma wanda yake wato saurare tare da hadartawa da zuciyar shi na'am ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدب وأدب وأدبار السجود Allah ta'ala ya ce wa laqad khalaqana as-samawati wal arda haqiqa mun halicci sammai da kasai wa ma bainahuma da abin da yake tsakanin su fi sittati ayyamin a cikin kwana shidda wa ma masana min lugub kuma gajiya bata shahe mu ba fasbir ala ma yaquluna kai hakuri akan abin da suke faɗi wa sabbih bihamdi rabbika kuma kai tasbihi hada da godiya ga ubangijinka qabla tulu'i shamsi kafin kullowar rana wa qabla al-ghurubi da kuma kafin faduwanta wa min al-layli fasabbihu kuma a cikin dare kayi mai tasbihi wa adbaru sujud da bayan salloli Allah ta'ala ya ce walqad khalaqana as-samawati wal arda ma bainahuma fi sittati ayyam haƙiƙa mun halicci samai da kasai da abin da yake tsakaninsu a cikin kwana shidda to wannan a cikin kwana shida Allah ta'ala ya halicci samai da kasai kamar yadda ya faɗi a suratu fussilat yace kul a innakum latakfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayni wa taj'aluna lahu andada zalika rabbul alamin waj'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayamin sawa'il sawa'al lis-sa'ilin to kaga can gaba sai Allah ya ce faqadahunna sab'a samawatin fi yawmayni wa auha fi kulli sama'in amraha to wannan ayai ita take fassara wannan ayi domin wannan ta kawo a dunkule ta ce Allah ta'ala ya halacci sammai da kasai cikin kwana kwana shidda ita kuma waccan suratu fusilati Allah ya yi sharhi ya yi bayanin yanda kwanakan suka kasance ya ce a innakum la takfuruna yanzu ku kuna kafircewa billadhi khalaqal arda fi yawmayn ga Allah da ya halicci kasa a cikin kwana biyu kaga Allah ya nuna ƙasa ita kwana biyu yayi halice ta ko to sai a can gaba Allah ta'ala ya ce wato wa qaddara fiha aqwata hafi arba'ata ayyam in ka hada da wancan biyun nawa kenan shidda kenan a can gaba sai Allah ya ce faqabahunna sab'a samawatin fi yawmayn sai Allah ya gama halittan su wato sammai guda bakwai cikin kwana biyu in ka hada da wannan biyun nawa kenan takwas kenan ko to shi sa ayar ta ba wasu malaman tafsiri wahalar fasara alaman tafsiri su sun yi zuwa kwarai wajen fasara ayan nan domin sun ga lissafi ya ki badawa da kuma abin da sauran awi na alkur'ani duka sun yi tabbatar da cewa lalle a kwana shidda Allah ya halicci samai da kasai ko a suratul furqan Allah ta'ala ya ce Allah zai khalaqa samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma stawa 'ala al-arsh ar-rahmanu fas'al bihi khabira haka Allah ta'ala ya faɗi a nan cikin suratul qaf yace fi sittati ayyam ko haka Allah ta'ala ya faɗi a cikin a cikin suratul sajada misali Allah ta'ala ya ce Allahu allazi khalaqa sab'a samawati Allahu allazi khalaqa samawati wal arda fi sitt wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma stawa 'ala al-arsh to haka ayoyi da dama Allah tabbatar da wannan kamar suratul araf da suratul hadid da sauran surori ko to sai malamai suka ce ita waccan in aka bi akan zahirin lafazi sai aga kwanakan sun zama takwas domin Allah ta'ala ya faɗi kwana biyu ya faɗi kwana hudu ya ƙara faɗin kwana biyu sai su zama takwas amma a hakikanin yanda ake nishi da ita shine wato kuna kafirce ma wanda ya halicci ƙasa a cikin kwana biyu fi yaumain ko to can gaba sai Allah ya ce sannan Allah ta'ala ya halicci abubuwan da suke bisa ban ƙasa ya kaddara ma ƙasa a wato ababen da ke bisanta na arziki da abubuwan da Allah ya halitta a kanta na duwatsu da itace da sauransu ko sai Allah ta'ala ya ce wannan ya yi fi arba'ati ayyam cikin kwana hudu to wannan kwana hudun cikon waɗancan biyun ne kenan haɗe suke da wancan biyun kamar ba an gwama da wancan biyun to sai zama shi yasa malaman tafsiri waɗanda suka rinjayar da tafsiri mahi inganci shine fi arba'ati ayyam tatmatu yaumain waɗanda su ne cikamakon yini biyu waɗancan don haka waɗannan kwanakan hudu cikamakon waɗancan yini biyu ne kenan har yanzu dai ana nan hudu ko ita ƙasar cikin kwana biyu Allah ya halice ta abubuwan da ke bisanta cikin kwana biyu in ka haɗa biyu na halittar ƙasa da biyu na halittar abubuwan da ke bisanta sun zama nawa kenan to sai sammai sai Allah ya ce faqadahunna sab'a samawatin fi yawmain to sai Allah ta'ala nuna su ma sammai ya gama halittar su cikin kwana biyu kenan in ka haɗa nawa kenan shidda to shine tafsirin da yake inganci yana amma in ka ce in ka yi wancan na farko sai su ba da takwas da ki hawa Allah ta'ala ya ce wato wa ma bayna huma fi sittati ayyam da abin da ke tsakanin su cikin kwana shidda sai Allah ya ce wa ma masana min lughub kuma gajiya bata shahe mu ba al-lughub shine at-ta'ab wal i'ya gajiya da kasawa to Allah ta'ala bai kasa ba bai gaji ba wannan aya an sabkar da ita ne martani akan yahudawa domin Yahudawa suka ce Allah ya halicci sammai da ƙasai cikin kwana shidda suka ce ya fara halittar ne ranar Lahadi ran nan ne yini na farko ya ƙare halittar ranar Juma'a kwana nawa kenan shidda kenan suka ce to ya sha wahala sai ya huta ra asabar shi yasa ya huta ra asabar su ma sai suka sa ra asabar ranar hutu ne ko kaga Yahudawa har yanzu asabar ce hutu a wajensu saboda wai abin da suke itikadi da Allah ya halicci sammai da kasai a kwana shidda to ya gaji sai ya buƙaci ya huta sai ya zaɓi asabar ya huta to su ma ranar da Allah ya zaɓa ya huta ranar ita ce ranar hutun yahudawa to Allah tsare mu game da wannan aqida naka ko gobe kake itikadin hutun asabar in kana yin shi ne saboda wannan kudurin to kai ma ka zama su in kuma kana yin shi ne kawai wato yanda ake jaye da saniya kai ma baka san me yasa ake yi ba shi kenan kai baka da matsala kan haka amma a musulmi ba ya hutu asabar dan koyi da yahudawa ko da yahudawa ba su jingina ma Allah tawaya ba a ce kawai sun zaɓi asabar ranakun hutun su to ya kamata musulmi shi ya saba masu domin manzo Allah sallallahu yana umarni a saba ma yahudawa shi yasa kin yin aiki ra asabar koyi ne da yahudawa kuma kaji aqidan su asalin inda ta taso kuma su wato littafin su ne suke biya na ƙarya wanda suka caccanza ayoyin Allah a cikin shi Allah ta'ala ya ce fasbir alama ya ƙulu na yi haƙuri akan abin da suke faɗi Allah yake ce manzan shi ya yi haƙuri akan maganganun banza wanda suke hutawa daga bakunan kafirai makiya Allah wanda ba su yarda da Allah ba kenan duk ma wata magana da za su faɗi to ka yi haƙuri akan ta wasu malamai suka ce a ana nihin ka yi haƙuri akan abin da suke faɗi na cewa Allah ya gaji da ya halicci samai da ƙasai wa sabbih bihamdi rabbika kuma ka yi tasbihi haɗe da godiya ga ubangijinka qabla tulu'i shamsi kamin bullowar rana wa qabla al-ghurubi da kuma kamin faɗuwar rana wasu malamai sun ce wannan ayi wannan ayi ta faɗi lokutan salloli ne guda biyar da haka qabla tulu'i shamsi shine lokacin sallar asuba wa qabla al-ghurubi shine lokacin azhar da la'asar wa min al-layli fasabbihu wa adbara sujud suka ce magariba ce da isha'i to suka ce wanda suka yi wannan fasarar kenan ayan nan sai ta zama kwatankwacin aya ta suratu taha ce ta zama ayi suratu taha ta faɗa haka Allah ta'ala ce fasbir ala ma yaquluna wa sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha wa min ana al-layli fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tarda haka wancan surai wancan aya ita kamar yadda Qurtubi ya ce wajen fasaranta mafi yawan malaman tafsiri ma cewa suka yi bisa kan salloli ne guda biyar ita take magana subir alama ya kulo na sabbe bi hamdu rabbika qabla tulu'i shamsi sallar asuba wa qabla ghurubiha qabla ghurubiha sallar la'asar kenan ko ita ce qabla ghurubiha sai Allah ya ce wa min ana illayl kuma daga cikin wasu lokuta na dare fasabbih kai sallah shine suka ce sallar isha'i ake ni wa atrafan nahari atrafan nahari gehuhukan yini kaga ba tsarfu ba aka ce atrafu ko saboda yini yana da gehuka guda nawa to wasu suka ce gehuka bi gare shi to in gefuka biyu ne ba haka ya kamata a ce ba wa tsarfa an nahari ya kamata a ce amma sai aka ce a tsaraf kenan sai suka ce don haka yini ya kasu kashi biyu akwai kaso na farko akwai kaso na biyu kaso na farko shine daga farkon sahiya zuwa karkatar rana daga tsakiya kaso na biyu daga karkatar rana daga tsakiya zuwa faduwar rana don haka yanzu waɗannan ɓangarorin guda biyu kuma kowane ɗaya yana da ɓangarori biyu yana da farko yana da ƙarshe ko don haka a tarafan na hari kenan guda hudu ne ko sai suka ce sallah azhar ce ake nihi don ita ce ake yin ta a tarafan nahar ƙarshen lokacin yini na farko farkon lokacin yini na biyu duka suke haduwa lokacin sallah azhar da haka su ne ita ce Allah ta'ala ya zana kenan sai zama ita wannan eh, wata wannan ayat ta zana sallolin farilla gaba daya wasu kuma sun ce sallolin nafila ne kamar yadda nan ma an fassara da sallolin nafila hadisi ya tabbata a cikin ingantaccen wato a cikin sahihul bukhari daga jarir ibn abdullah al-bajali Allah yi mai rahama yace mun kasance zazzauna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a ranar da wata yake cika kwana sha biyar sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha al-qamar laylatal badr la tudamuna fi ru'yatihi fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha faf'al manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masu lalle za ku ga ubangijinku kamar yanda kuke ganin wata ba ba ku cinkoso wajen ganin shi wani bai tare ma wani wani bai cewa wani ka kare mani to haka ranar alkiyama a cikin aljanna masu imani za su ga ubangijin su babu wanda ba zai tare ma wani wajen gani sai manzo Allah ya ce idan kuna iya kiyaye salloli gabanin bullowar rana da kuma salloli gabanin da wata turku aikata wasu malaman tafsiri sun ce sallolin nafila ake nihi duka suna dauka saboda tasbih yana daukar ma'anan as-salatu kamar yadda ake cewa wato subhatud duha ana nihin salatud duha ومن الليل فسبحه وأدبار السجود نعم
واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب kuma ka saura ranar da mai kira zai yi kira daga wuri na kusa mai kiran nan shine mala'ika jibril a bisa abin da ya inganci wasu sun ce israfila ne amma israfila shi busa zai yi cikin kaho shi kuma mala'ika jibril shine almunadi wanda zai yi kira yawma ya dubadda ila shay'in nukur da sauran awi da suka yi nuni akan wannan ma'anai na'am يوم يستمعون الصيحة بالحق wata karantawa
يوم يسمعون الصيحة بالحق na'am ذلك يوم الخروج Allah ta'ala ya ce ranar da za su jin tsawa da gaskiya asaiha shine wato tsawa ko kuma busa wadda mala'ika israfili zai yi za su ji ta da gaske Allah ya ce zalika yawmul khuruj wannan shine yini na hutawa wannan ya gabata kenan ita ce busa ta biyu na'am إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير inna nahnu nuhyi lalle mu mu ne muke rayawa wannan me ta kuma muke kashewa wa ilainal masir kuma zuwa gare mu ne makoma take mu muke raya wato waɗanda suke matattu kuma mu kashe waɗanda suke masu rai sannan zuwa gare mu za su koma gaba daya na'am يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يتيم yau mata shakkakul ard ranar da ƙasa za ta cage anhum daga gare su sira'a suna masu gaugawa zalika hashrun alaina yasir wannan taro ne wanda yake mai sauki a gare mu tara waɗannan al'ummomin da wannan halittun gaba ɗaya Allah ya ce abu ne mai sauki a wajen mu na'am نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد nahanu a'lamu bima yaqulun Allah ta'ala ya ce mu ne muka fi kowa sanin abin da suke faɗi wa ma anta alaihim bi jabbar kuma kai ba mai cilastawa bane akan su lasta alaihim bi musaitir ba a sanya ka baka cilasta musu sai sun yi imani afa anta tukrifun nas hatta yakunu mu'minin fadhakkir da haka kawai kai wa'azi bil qur'an da al qur'ani man yakhafu wa'id ga wanda yake jin tsoron azabar Allah wanda yake jin tsoron alkawali na azaba da Allah ta'ala yayi ga waɗanda suke karyata manzanni wannan shine karshen wannan sura kuma da izinin Allah ta'ala za mu tsaya a nan wurin kamar yadda muka yi sanarwar cewa yau ne tafsirin mu na ƙarshe a cikin wannan ramadani mai albarka ramadani wanda aka yi na shekara ta 1447 sai kuma idan Allah ya nuna mamu ramadani na shekara ta ta- na shekara ta 1448 idan Allah ya samu na cikin masu rai idan kuma ba mu cikin masu rai kina wanda zai dasa sai ya dasa daga suratul safat insha Allah za mu dauko domin mun ƙari izini goma ko Eh, mun kare izihi goma a tafsirin mu na nan masallacin kenan kamata ne mu dauko daga ko izo sha biyar to shi kuma izo sha biyar ba bisa kan gaba bane da an dauko daga nan wani labari ne wanda ba a ida shi ba don haka za mu dauko daga farkon sura insha Allah ta'ala in Allah ya samu na cikin masu rai in kuma ba mu cikin masu rai kenan wanda zai dasa sai ya dauko daga wasafat asafa insha Allah ta'ala abinda zan faɗi a ƙarshe ina son dan faɗi abubuwa guda uku abin na farko shine wato mu dora amfani da lokutan da Allah ta'ala ya bamu kullum kan mutum yayi sake da lokaci lokaci in ya kauce bai dawowa in kaga wani lokaci ya dawo to wani ne daban wanda ya wuce jiya wallahi ba shi bane shi wannan wani kaso ne cikin lokacin ka wanda ya riga ya tafi ko ka shirya ko baka shirya ba don haka mu dora yin amfani da lokutan da Allah ta'ala yake ba mu dora mu dibi azumin nan na Ramadan daga fara shi kamar kyautawa gashi har an zo kwana 18 to yanzu nan gaba ɗayan mu kwana 18 din nan duka cikin ranakun mu ne na duniya wanda Allah ya tsaga mu suka kare ko haga kamar yanda wani mai hikima yace yasurru mar'u ma zahabal layali wa kana zahabuhunna lahu zahabu mutum yana farin ciki in aka ce kwanakai suna tahiya musamman in an gone ko ya yi farin ciki ana zancen kwanakai na tahiya ya ga yana ta farin ciki yana sauran kwana kaza to alhali tahiyar kwanakan kai ma tahiyan kan in Allah ya baka shekara miliyan a duniya aka kyauta sauran miliyan ba kyautawa sun rage wallahi ba su karu ba sauran miliyan ba kyauta to ina ga in an yi kwana guda ina ga in an yi sati ina ga in an yi wata ina ga in an yi shekara don haka lalle rayuwa tana tahiya ya kamata mutum ya shirya babban shiri kuma shine kai tanadin guzurin da zaka tahiya da shi na lahira don wannan tahiya wallahi da kai za a yi har da kai kana cikin fasinja abinda kawai kamata shine ka shirya to tahiyar da aka ce za a yi da kai kai fasinja ne na doli ba wai sai ka yarda ba an sa ka kawai cikin lissafi kuma baka sarar da za a yi ba kuma da an zo kawai tahiya za a yi daga ai kamata a ce kullun kayan ka na kulle ko haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wasiya yace kun fi dunya ka annaka garibun aw abir sabil ka kasance a duniya kamar bako ko kuma mai ketara hanya kai yana cikin jin daɗin duniya ya zama rayuwanka baka da lokaci in kai kana da lokaci to akwai tawaya ya zama gaba ɗaya lokutan ka ka cika su da abubuwan amfani ko dai abin da zai amfani ka a duniyar ka ko kuma wanda zai amfani ka a lahirar ka amma da zaran kana da wata awa guda ta zaman banza ko awa biyu ta wato babatu ko ta miƙe kaho wato ta waya ce a rayuwa kamata ya musulmi ya zama rayuwar shi gaba daya bai da lokacin da zai batawa duka lokutan shi cike suke da amfanin shi ko dai yana kokari wajen wani abu da zai amfane shi a rayuwar shi na duniya ko kuma wani abu da zai amfane shi a rayuwar shi ta lahira to ya kamata mu yi wannan abu na biyu shine mu sani cewa kowa shi yake rubuta tarihin kanshi don haka ka zaba ma kanka tarihin da zaka rubuta ma kanka a lokacin da kake da rai lokacin nan ne kake rubuta tarihin kanka duk motsin da zaka yi duk shirin da zaka yi tarihin kanka ne kake rubuta don haka in wato rikici ya hada ka da wani ya kamata ka tuna cewa tarihin kanka ne yanzu kake rubuta sai ka zabi maganganun da zaka faɗa mai idan wato mu'amala ta hada ka da wani za kana tunanin ka cuce shi ko ka ha'ince shi ko ka mai daidai ka mai gaskiya ko ka mai ƙarya ta rage gare ka tarihin ka ne kuma wallahi sai an karanta wannan tarihin bayan mutuwanka don haka yanzu kake da radama duk mai rai shi yake rubuta tarihin shi wanda yake son bayan mutuwan shi ya bari a dora ambata shi sannan idan za ka so bayan mutuwanka a ɗora ambata ka da alheri to ya kamata ka yi alheri tun kana da rai idan za ka so bayan mutuwanka a ɗora ambata ka da sharri to ya kamata ka bar sharri amma in kai mutum ne mai kaushin hali mai tsanani wallahi in kana da rai ma ana tsoron ka ba a iya faɗi ana duke kai in ka mutu za a ce tur an mai tsanani ya mutu ana akwai kaushin hali gare shi dole ka ga yanzu kana da rai tsoron da ake ma yanzu an danne ka da ƙasa dole a faɗi watakila ma tun kan a baro makabarta za a fara faɗin halayenka saboda haka mutum tun yana da rai ne yake tsara tarihin shi kashin ta yana gayan tarihin shi ni tarihi na wato ni na yi kaza na yi kaza wannan na ƙarya ne na gaskiya na gaskiya ba kai bane za ka faɗi shi ba kai bane za ka faɗi shi wasu ne za su ambata shi amma ka ga mutum ya yi zaune ya awa uku yana gayan tarihin kan shi shi wallahi mutumin kirki ne ya yi alheri wuri kaza ya kyautata wuri kaza ya yi kaza ka daina haɗi inda gaske ne za a haɗi ba ka buƙatan ma sai ka haɗi in kuma ƙarya ne aikin banza aikin wuri akwai ma wanda a cikin mutane 'yan zamani wanda sai ga mutum ya ɗauki bake wana ta rubuta tarihin shi yana ta yaban kanshi eh wato na yi ƙoƙari ba bakin gwalgwado na yi kaza na yi kaza na yi kaza to wato a rayuwanka da kake yi yanzu tarihin ka ne kake rubutawa tun harko har ƙarshe duk abin da kai mu'amalar da kake da abokanka in kun zauna ko hirar da kake da su ta kwarai ce ko ta banza ce ko tashin hankali da kuke ko lokacin da ranka ya ɓace irin yadda maganganun da ke hutawa da gare ka da irin matakan da kake ɗauka wallahi duka tarihin ka duk mutumin da ya zalunce ka in aka ce yau ka mutu in mai hankali ne shi zai koma gehe yana yan kwalla yana hawaye yana tuno cutar da ya maka ta wuce kuma kai bata liƙe ma baka shiga kabari da ita ba shi kabari da wahala da aikinta saboda haka a rayuwa kowa shi yake rubuta tarihin kanshi ya kamata kowa ya zaben ma kanshi abin da zai yi a rayuwan shi wanda zai zamo karshe dai bar ma kanshi tarihi ne kinan cikin kowane motsi na rayuwa ka tuno da wannan ma'anai da cewa tarihin ka ne kake abu na uku na karshe shine bisa kan waɗannan kwanakan guda goma da suke tunkaro na ramadana yanzu muna tunkara kwanakai goma ko na azumi to waɗannan kwanakan goma su ne mahi kima mahi tsada su ne mahi mahimmancin kwanakan ramadan a to ramadana ya sha bamban da sauran ababe in kana da mota ta yi kwanuka da yawa tana ƙara balar ne ko tana rage ba tana rage balar ne ko duk abin da ka sani ko mutum ne yanzu in wata budurwa tana ji da kanta aka kai mata sadaki jikka ɗari biyar tana ta girman kai tana wai kamata a ce jikka ɗari biyar aka kawo min tana ganin ta rena ta ce sai miliyan guda ko miliyan biyu in kai haƙuri aka ƙara kwanuka wata rana in an kama ta jikka hamsin sai ta sujudu shukur saboda godiya ga Allah ko ba haka nan bane an kama ta jikka hamsin wata rana sai ta yi sujada ta gode ma Allah ta ci tam yanzu nan ni ce ladibi aka kama jikka hamsin kudin sadaki saboda tana ganin yanzu bata cancanci hamsin ba ko ta rage balar yanzu to duk komi da ka sani yana ana ɗauka kwanuka yana rage kima amma banda ramadan shi ana kwanuka yana ƙara kima kwanuka na ƙara tahiya yana ƙara daraja saboda haka waɗannan kwanakan yana zuwa ƙarshe yana ƙara tsada yana ƙara mahimmanci yana ƙara zama kwanuka waɗanda Allah ta'ala yake ƙauna shi yasa wato masu hankali ba su yin rauni kasan yanzu da ja wani da an waiwaye shi haya rahwa shi wani haya yi sanyi wani ma ya matsa ma a ƙare don harko harkon irin yadda yake ji da da harko lokacin da ramadani ya gabato to da ka lallaba zuciyar shi sai ka ji ina yanzu ya sace da ya kumbura sosai ya kumbura ya zo da wato ƙarfin hali da ƙwazo amma yanzu ya ja baya to ba ja baya ya kamata ba kamata ramadana yana ƙara wato zuwa gaba kai kuma kana ƙara ƙaimi wajen ibada kana ƙara wajen ƙoƙari saboda kwanuka ne masu kima cikinsu ne ake itikafi cikinsu ne aka sabkar da alkur'ani inna anzalnahu fi lailatul qadr cikinsu ne inna anzalnahu fi lailatin mubaraka cikinsu ne shahru ramadan allazi unzila fihi alqur'ani cikinsu ne cikin waɗannan kwanukan ne ke da kwai daren lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf shahr Allah ya ce wannan daren ya he wata dubu alheri shine aka lissawa aka ga wata dubu in kai ibada ta wata dubu yana daidai da wanda ya ibada ta shekara tamanin da ƙari ko to khairun aka ce ya yi su don haka shi wannan daren ya yi waɗannan shekarun gaba ɗaya cikinsu ne ke da kwai wato lokutan da ake cikinsu ne ke da kwai hudda zakka kono don haka kenan kwanakai ne waɗanda suke da kima kamata ya yi wato mu ƙara dagewa a ciki allah ubangiji ya sanya mu cikin waɗanda za su samu riba da amfani da alkhairi da albarka da ke cikin watan ramadan da kuma kwanakai na ƙarshe na watan ramadan muna roƙon allah da sunayen shi masu tsarki ya sanya mu cikin waɗanda suka dace a cikin wannan wata ya gafarta mu kurakuran mu wanda muka sani da wanda bamu sani ba muna roƙon allah ta'ala ya karɓa mu ayyukan mu na alkhairi allah ta'ala akwai wani bawan allah da yake baran addu'a ya ce yan fuwan nayi sun damhare shi muna roƙon Allah ta'ala Allah ya maida masa abin da ya alheri su kuma yan fuwan nayi Allah ya shiryar da su na'am ya akwai mai tambaya guda biyu an wanda ɗalibin ku da ke zuwa karatukan kuna alhamis nan tun lokacin ana hunda aka yi riyadu sarihina kuma aka yi sharhu suna da aka shiga bulu da shi tun zai na yana yamai to shi yana bibiyar wannan karatuka ya yi kun tambaya guda biyu idan ta ta farko yin imanin kama da kamfonu su wanda suke cin kamar doya ko dankali ko taimakon kani da yanayin su su ya ne ake ta musu naka shi ne
to tambaye shi wanda ke cin doya da dankali da mankani ya ake hudda masu zakka ko kaga wannan ma'ana yana buƙatar a mai sharhi bisa kan abinda ake hudda na zakka ko go abinda aka ce ake hudda a zakka kono shine abinda galibu kuti ahadul balad haka malaman fiqh suke cewa mahirin jayan abincin mutanen gari ba abincin da kake ci ba ake nihi shine kai ma zaka hudda abinda shine mahirin jayan abincin mutanen gari yanzu ka duba mutanen gari da talakawa da mawadata da kowa mai abinci ne wanda shine mahirin jayi wanda mutane suka ci to shi shi kaga sai ka hudda masara cikin sauki ko da shinkafa shinkafa da masara cikin su duk wanda ka hudda yayi saboda su ne mafi rinjayen abincin mutanen gari don haka kenan ita zakka kono dama ba wai kai ne zaka yi lissafi ba ka ga to me me nake ci bari in hudda a tana yiwa kai abin da kake ci mai tsada ne Eh, akwai wanda shi sai ya je otal ya sawo abinci saboda yana da kuɗi ko kuma ba lahi bai daidai ne kai ka samu kuɗi ba kai haka nan kana da hankali to ka gani to yanzu misali sai a ce yanzu abincin otal ne zakka ko nan shi ba abin da kai kake ci ba ake ne abin da shi ne mahirin jayan abincin mutanen garin ku inda kake rayuwa yawwa kenan saboda kai in kana da wadata tana yiwa abin da kake ci mai tsada ne in kuma talaka ne tana yiwa abin da kake ci ba kowa ke cin shi ba kenan tsaka tsakiya ba naka ba kai talaka ba naka ba kai mai arziki na tsaka tsakiya wanda shine mahirin jayen mutane ke amfani da shi ka kenan in an ce haka nan yana ga akwai wahala a ce akwai garin da su mahirin jayen abincin su dankali ne ko ko doya ce na'am kenan tambaya ta biyu yake mala kun yi bayani game da yan adam Allah ya halitta yan adam daga annabi adam eh, ko da da hawa ya ce to su bangaren aljanu eh, kenan Allah ya halitta su ne da bangaren eh, shedan ni shi da ya ne da shi da wani da aka tattara aka yi
na'am kenan abin da ya shafi aljannu su eh, ana wannan sharhin lokacin da ake fassara wata aya da take cikin suratul kahfi da Allah ta'ala yake cewa wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi sai Allah ya ce afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya kaga an ga zuri'an shi dan nan go an zo sharhin wa ga ayar da muka kawo gare ta insha Allah ta'ala za mu faɗi shi iblis shine amma tunda tambaya ce a dunkule shi iblisi shine asalin aljanna Mm, shine kenan kamar da annabi adam shine asalin yan adam to shi iblisi shine asalin aljannu daga gare shi ne Allah ta'ala ya halicci sauran aljannu kenan aljannu zuri'an shi ce da sauran shaidalu da sauran ifritai dukkaninsu tun da wannan duk sunaye ne nasu ko eh, to zuri'an iblisi ne kuma alkur'ani ya nuna shi ma iblisi yana da zuri'a saboda wannan aya ta ce afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya to tunda shi annabi adam daga asalin daga tsakanin shi da hawa ugu Allah ta'ala sa faja'ala minhu zawjayn dhakara wal unsa namiji da mace to shin su ma shedanu aljannu daga namiji da mace ne ko su daga iblisi ne kadai to shine malaman tafsiri suke kawo wannan mas'ala kalkashin fassara wannan aya shin iblisu wace ce matar shi wasu suka gai sunan matar shi dai ba har da ta sunanta ba suka ce ai yana da mata sunanta kaza wasu kuma suka ce baya da mata suka ce baya da mata shi yanda yake yana samun zuri'an shi suka ce Allah ya halitta mashi al'auran shi ne akan cinye shi ana a cinye shi ne ke da kawai farjin shi yake saduwa da kanshi kuma ya haiho ma'ana akwai maganganu da yawa da malamai suka faɗi daban-daban amma maganganun dukkaninsu ba su da wata madogara tabbatacciya domin alkur'ani bai kawo ba kuma wata ingantacciyar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawo ba abinda dai hadisin manzon Allah ya tabbatar an halicci wato aljani an halice shi daga tsantsar wuta ko halshen wuta sannan shi kuma annabi adam an halicce shi daga abin da aka sifanta maku haka manzon Allah ya faɗi kenan shi asalin shi wuta ce shi kan shi iblisin go kamar yadda annabi adam asalin shi laka ne to shi kuma iblis asalin shi wuta ne to Allah ya gayi kuma cewa yana da zuri'a amma Allah bai kawo ba bayani dalla-dalla akan cewa yaya yake yana samun zuri'a haihuwa ce yake mata gare shi wannan bayanin babu shi amma malaman tafsiri sun yi ta kwakwale-kwakwale wajen sai sun huddo shi na haka radda Allah ya kaddara muka kai can a wajen tafsiri insha Allah ta'ala za a yi karin bayani da sharhi fiye da haka na'am shikenan gwamnati to muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta mu kurakuran mu Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا تقبل منا تلاوة القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من الخطأ والنسيان أو تحريف كلمة عن موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو سرعة أو زيغ اللسان فاكتبه منا على التمام والكمال المحذب من كل الألحان فاغفر لنا يا ربنا يا مولانا لا تؤاخذنا وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان اللهم نبهنا قبل المنايا عن نوم الغفلة والكسلان يا رحيم يا رحمن يا ذا الفضل والإحسان اللهم زينا بزينة القرآن اللهم أكرمنا بكرامة القرآن اللهم أعنا بعناية القرآن اللهم هدنا بهداية القرآن اللهم قبل لنا ذنوبنا بتلاوة القرآن اللهم أدخلنا الجنة بتلاوة القرآن اللهم أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن اللهم جعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وبيننا وبين النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل سورة سعادة وبكل جزء جزاء وبكل نصف نعمة وبكل ربع رفعة اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم احفظ بلادنا النيجر واجعله امنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم من ارادنا وبلادنا بسوء فاشغله في نفسه واجعل الدائره عليه واجعل تدبيره في تدميره يا رب العالمين اللهم رد على الاعداء كيدهم كما رددت على صحاب الفيل كيدهم اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر اللهم خذهم من حيث لا يشعرون اللهم انزل عليهم بأسك ورجزك ومقتك اله الحق اللهم إنا نسألك من الخير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من الشر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين ربنا تقبل دعاءنا ربنا تقبل صيامنا ربنا تقبل صلاتنا ربنا تقبل تلاواتنا ربنا أكرر ربنا كرر علينا رمضان وعيده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة وقد تحقق لنا ما نرجوه من العز والتمكين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين العالمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والشكر على العافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك حلالا يكفينا وغنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا اللهم كن لنا ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وأعنا ولا تعن علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم يا جابر كل كثير ويا ميسر كل عسير يسر علينا كل عسير وتيسير العسير عليك يسير وأنت على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة قوة إلا بالله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين